بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أرض الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف تعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتي وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ولبيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu musamman abin da yake da alaka da sani na ma'anoni na alkur'ani mai girma yau 23 ga watan ramadana wanda ya daidai da 16 ga watan mayu miladiya 2020 daidai mun shiga sabuwar sura wanda jiya Allah subhanahu wata'ala ya sa bayani ko ko shimfiɗa a kan suran ya cinye lokacin gaba ɗaya wanda yau dai za mu ƙara komawa baya domin mu ƙara ɗaukowa sannan sai mu wuce gabaki ɗaya wannan sura ita ce sura ta talatin daidai a cikin alkur'ani mai girma kuma tana da ayoyi sittin sannan banda ayoyi sittin ita kuma makiya ce banda kuma makiya ce Allah subhanahu wata'ala ya fara ta da huruful muqatta'a wato harfa kuramen kuramen baƙaƙe wanda yake shine alif lam mim Allah shi kaɗai ya san abin da yake nufi da wannan kalma ko wayannan harfan. Gulibatun Rum, an yi galaba a kan mutanen Rumawa, fi annal ardi wa min bari galabihim sayakdimun a nan wani gari wanda yake tsakanin Sham da kuma uh, gari da ke tsakanin Sham zuwa Farisa, nan ne aka yi wannan yakin. To, jiya Allah subhanahu wata'ala ya sa mun yi dai bayanai da yawa haka wanda yanzu dai babu buƙatuwan a ƙara komawa tun an riga an yi wannan bayanin a baya. Kamar yadda kuma mun faɗa muka faɗa cewa shi sarkin Farisa wanda yake da suna Sabur, shi Sabur shine ainihin sarkin Farisan wanda shi ya amfani da wannan mutumin da ake ce masa da suna Shahrairuz ɗin nan. wanda suka je suka yi nasara a kai din wanda Allah subhanahu wata'ala ya baiwa Sham ko ya baiwa Farisawa nasara akan wannan Rum din shin Allah subhanahu wata'ala ya ce to gulibatin Rum lallai nike da suna Farisawa sun yi nasara akan garin Rumawa wanda su Farisawa masu bautan gumaka ne su kuma Rumawa ma'abota ma'abota littafi ne Allah ya ce fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun anan wani gari wanda yake tsakanin Sham zuwa ga Farisa anan ne wannan abin ya faru wa hum min ba'di galabihim sayaglibun su ma za su yi nasara akan wa'annan Farisawa da suka yi nasara yanzu akan su Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da cewa fi bid'i sinin cikin wasu 'yan shekaru wanda suke farawa daga uku zuwa tara wasu malamai ma suke cewa goma lillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amarin Allah subhanahu wata'ala shine ke wanzuwa kafin rumawa su yi nasara a kansu al'amarin Allah ne ke wanzuwa kafin farisawa su yi nasara akan rumawa kaga farisawa suka fara yin nasara to Allah ne ke da lamari shi ke juya komai ka gani ko shi ke juya komai tun kafin faruwan wannan yaki tsakanin farisawa da rumawa na farko wanda rumawa wanda aka yi nasara kan rumawa kenan farisa ta yi nasara haka nan lillahi al'amru wa min min qablu wa min ba'd haka nan bayan rumawa bayan farisawa sun yi nasara akan rumawa rumawa za su zo su yi nasara a kansu to su ma rumawan da suka yi nasara akan farisawa yanzu al'amarin ma dai na Allah ne kai dai ka ɗauka kaman wancan ayan da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka Allah subhanahu wata'ala yake jujjuya ranaku tsakanin mutane yau kaga kayi nasara a kaina gobe ni kuma ne nasara a kanka to haka dama yaki yake shi ma ai. yau kayi nasara akan wannan gobe shi ma sai Allah ya bashi da- dama da nasara a kanka ba wai don kai musulmi an yi nasara a kanka wai a ce Allah baya son ka bane a'a Allah haka ya ga dama don ya nuna wa duniya cewa a'a shi fa wani zubin yakan yi abu ne don ya jarraba ka zai iya sa a yi nasara a kanka ya ga yaya imaninka yake ka ci jarabawan ko baka ci ba muna roƙon Allah ya sa mun ci jarabawa Allah ya sa mun ci jarabawa to shi Allah haka yake za ka iya ganin kana bin umarnin Allah sau da kafa amma wata rana sai Allah subhanahu wata'ala ya jarabce ka dama kuma ya riga ya gaya maka wannan tun a cikin karatunka na farko wanda ma ba mamaki shi ka karanta lokacin saukanka wanda yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ma- ma'anar wannan ayan Allah ya ce na riga na daukan mu kaina alkawari na yi rantsuwa kuma wala nabluwannakum wallahi sai na jarabce ku haka Allah ya ce bi shay'in da wani irin abu wani irin abu iri ne ba min al-khawfi ne daga tsoro wal ju'i da yunwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa naqsin min al-amwal da tawayan kudi da kai miloniya ne yanzu ka koma abinda zaka ci ma sai kai dabara wa nablu lakum min shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus Allah ya ce har rayukan kuma sai na jarabce ku akai yau babanka ya mutu ba yi sati ɗaya ba mamanka ta mutu ba yi sati ɗaya ba da wannan rasuwan babban wanku ya mutu sati mai zagayowa motar da baban ya rasu ya bari ita kuma ta kama da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka fara cewa wayyo Allah Allah to me nayi kai ma sai Allah ya sa ma rashin lafiya sai kuma ka ga koma wayyo Allah na wayyo Allah na a a lokacin kuma kai ka yadda shine dai Allah saboda haka Allah ne yake jarabta mutane saboda haka yanzu lillahi al-amru min qabl wa min ba'd a da lamarin yana hannun Allah yanzu ma lamarin yana hannun Allah ne Allah kamar da mai kyau dan alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun hakan nan ranan da mu'mine za su yi farin ciki Allah subhanahu wataala ka sa rayuwar mu ta zamanto cikin farin ciki mu rasu mu je lahira da mu mu ƙara zama cikin farin ciki wa yawma idhin yafrahu almu'minun malamai sun yi maganganu akai wasu malamai suka ce ai wannan shine ranan da aka kawo labari cewa farisawa an yi nasara a kansu yanzu romawa sun yi nasara gashi kuma musulmai sun yi nasara akan wannan yaki na hudaybiya ko ko a zancen wasu malamai da suke cewa yaki na badaru wanda jiya ne mun riga mun yi magana akai din to aka ga musulmai sun yi murna shi ne Allah yake cewa wa yawma idin ya farawul mu'minun wasu malamai suka ce a wa yawma idin ya farawul mu'minun dinnan yana magana ne akan yana magana ne akan a a wannan Qastantiniya da aka ci su da yaki wasu malamai suka ce a Baitul Maqdis da aka ci da yaki shine dai ake magana haka almuhim dai wa yawma idhin yafrahu almu'minun bi nasrillah yansuru man yasha kaga da taimakon Allah Allah subhanahu wata'ala yake taimakon wanda ya so ka gani ko bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim shi Allah subhanahu wata'ala nan shine buwayi ya taimaki wanda yake so ya taimaka ya kaskantar da wanda yake so ya kaskantar da shi shi ka'inan shi kenan shi Allah baka baka mai gadara kace Allah ni zaka ɗaukaka sai Allah ya ce ƙarya kake ba za ka ce kuma Allah wannan ne za ka kaskantar ba sai Allah ya ce ƙarya kake ba zan kaskantar da shi ba shi Allah yanda ya ga da ba ko mulki ba abin da ya faɗa kenan ko قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وت- وتعز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير so yanzu ma'anan sai Allah ya ce bi nasrillah yansuru man yasha da taimakon Allah ne Allah yake taimakon wanda ya so ya kuma kaskantar da wanda aha ya so kaga anan wannan sai Allah subhanahu wataala bai kawo mana ya kaskantar da wanda ya so din ba shine wanda ake kiran shi suna to da ya kaskantar da wanda ya so ya ɗaukaka wani surman ya sha da taimakon Allah Allah yake taimakon wanda ya so ya kaga anan wannan Allah subhanahu wataala bai ce kuma ya kaskantar da wanda ya so ba wannan shine ake kira da mafhumun nas abinda za a iya fahimta da nassan kenan ya ɗaukaka wanda ya kankan ya kaskantar da wanda yake so wa huwal azizu shi Allah nan madaukakin sarki mabuwayi ne gagaraba daune shi wanda wani bai isa ya rinjaye akan Allah ba arrahimu shi kuma Allah subhanahu wataala mai jin kai ne ka gani ko shi Allah subhanahu wataala sai ya ci kai to wannan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa din nan akan wayannan ayoyi guda biyar din nan sai da suka zo suka tabbata cikin ƙasa da shekaru cikin shekarun da yake ƙasa da shekaru ko kuma cikin shekaru bakwai Allah subhanahu wata'ala ya haka kuma ya faranta kuma ya farantawa musulmai rai dinnan kamar yadda ya faɗa bi nasri a wa yawma idhin yafrahul mu'minun bi nasri Allah yansur man yasha wal aziz aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'ad Allah la yukhlifu Allah wa'adahu walakin aktsara nasi la ya'lam Allah ya ce alƙawari ne ba Allah yi da cewa zai taimaki wanda yake so alƙawari ne yayi cewa zai taimaki musulmai akan waɗanda yake azzalumai ne kamar yadda yake alƙawari ne Allah ya faɗa cewa duk wanda aka zalunce shi to Allah ya ɗaukan makan shi alƙawari sai ya taimake shi walau ba da hinin kura ku bayan shekara ne ko da ko bayan shekara goma ko da ko bayan shekara ɗari ne Allah ya alkawari sai ya rama maka sai ya taimake ka akan wanda suka zalunce ka Allah ya ce la yukhlifu Allah wa'ada Allah nan fa baya saba alkawari sai dai kai ne zaka ta gaggawa amma Allah baya saba alkawari to haka su ma wa'annan mu'minan suka gani tun daga farkon ayan farkon suran nan har zuwa nan wani kaga abin da aka faɗa din cikin shekara bid'i sinin din daga shekara uku zuwa tara aka ce sai gashi da aka yi haƙuri din sai gashi a shekara bakwai sai gashi Allah ya haƙaƙa musu abin da ya faɗa din nan cewa ba sai sun yi nasara din walakin aksarun nasi la ya'lamu mutane da yawa ba su san haka ba ba su san haka ba cewa a Allah subhanahu wata'ala ga yanda yake to mutane ba su san yanda Allah subhanahu wata'ala yake yi ba walakin aksarun nasi la ya'lamu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Allah subhanahu wata'ala ya ce ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya su wayannan mutane na muke da suna mutanen nan na ahlul kitab na ruma wannan to ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya su sun san abin da yake zahiri ne na daga rayuwar duniya wa hum an al-akhirati hum ghafilun amma abin da yake da alaka da lahira to su rafkanannu ne su gafalallu ne me wannan yake nufi wallahu ta'ala alam malamai suka ce ai ma'ana ya alam ya alamuna zahirin min hayatid dunya shine sun sani cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke tadabburin komai shi ke jin juyawa shi ke da cikakken iko akai shi buwayi ne gagara misali kuma suna da hankali akan fa'idodi na shari'a fa'idodi na shari'ar musulunci da asrarai da Allah subhanahu wata'ala yake turowa akan kowane addini amma sai suka yi birisi wasu malamai suka ce a ya alamuna zahiran minan hayati duniya sun san zahiri kan abin da yake baro-baro na daga rayuwar duniya kamar misali tadribi ma'ayishihim abin da yake da alaka da ko za mu abin da yake da alaka da yadda za su gudanar da rayuwarsu na duniya kamar misali noma da suke yi koko kasuwanci da suke kekkerawa kamar misali a kera kayan yaki dir'i wannan rigan nan da ake sawa don don don abun harsashi karya abin nan a wayannan masu karan za mu dan tsaya su su su wuce dan wana ina ganin abun da za mu dauka kenan a cikin wannan shiri namu na yau lura da yanayin yanda bi'a din yake abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana shehunanmu da malamanmu ga baki ɗayansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya amfana zuri'ansu jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Bakari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'ansa Allah subhanahu wataala ya cigaba da masa jagoranci Allah ya cigaba da amfani da shi wurin shatar da al'umma media crew namu da suke ta kaiwa da komowa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri ku da kuka yi jimirin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wa dukiyan ku albarka ya amfana zuri'an ku innahu waliyyu zalika wal qadiru alaihi ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh